والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دقيقة ga watan ramadan shekara ta 1440 daidai wanda shi ne dace da 26 ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na tafsirin alkur'ani mai girma a ci wannan sura mai albarka suratu taha wanda jiya in za ku yi tunawa mun tsaya ne akan aya ta 49 daidai yau za mu tashi aya ta 50 fadinsa kala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu a qala fama faman rabbukuma ya musa kai shi muka tsaya ko 49 za mu tashi qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
muna tattaunawa akan irin tambayoyi na gatsali da shi fir'auna yake yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam yace qala faman rabbukuma ya Musa wai waye ne ubangijin ku kai da Haruna din nan waye ubangijin nan naku ya kai Musa annabi Musa ya bashi amsa mai saukin fahimta qala ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى yace ubangijinmu shine ubangijin da ya ba wa kowace wato kowane abin halittansa abin da ya dace da shi sannan ya shirya da shi rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada shine ya ba da hannu ya sa aikin hannu kama abu al yadu lil batsh wal rijlu lilmashi ya ba da ƙafa ya sa ya halicci ƙafa kuma ya yi ta don ta rinka takawa wallisanu lilnutki ya yi harshe don ya rinka yin furci da magana wal'ainu lilnazari kuma ya yi ido don ya rinka ganin abu shi ne a kulla shay'in khalqahu kuma shi ɗin ne wasu alamai suka ce a kulla shay'in khalqahu shi ne ya sa namiji ya auri mace ya haɗa aure tsakanin rago da cinkiya ya haɗa aure tsakanin doki da ainihin wato godiya raƙumi da taguwa ya haɗa su sai kaga sun haihu a ta kulla shay'in khalqahu sun mahada sannan ya shiryar da wannan halittar abin da ya dace da ita malamai suna da maganganu da yawa wajen fassara wannan aya don ƙara bayaninta yadda za ta fito fili wasu suka ce musa ya gaya wa fir'auna ne wannan ya fir'auna rabbuna wa rabbuka Allah alwahidul ahadul fardus samad shine alladhi a'ta kulla makhluqin min makhluqatihi shine mai bawa dukkan wani abun halitta cikin halittun Allah din kulla shay'in min al-ashya' komi da ka sani allazi a'ta kulla shay'in min al-ashiya as-surata allati tulaimu Allah shi ya bawa kowace halitta kamar da ta dace da ita kaga sai ya mutum a sifarsa ta mutane amma idan ka kalli akuya ka kalli mutum sai ga basu kama ba duba fuskar akuya duba ta mutum sai yayi alade duba yadda yake ya masa halitta ta daban gashi da kiba gashi da mai kullum da gan shi bulbul da wahala kaga alade a rame amma kuma sai Allah ya haramta cinsa ya sa shi dabba ce wacce take ta tagazza bin najasa tana cin najasa ƙazamar dabba tana iya cin mutum ma kuma sai ya jefa mata wani ƙasƙanci kuma ya bata wani ƙarfi yanzu alade aka ce sai ya cinye maciji duba dafin maciji duba yadda maciji yake saran mutum amma in maciji ya haɗu da alade alade zai iya tukwikwe shi ya cinye shi amma shi kuma kunama sai ta kashe shi kunama tana balle shi bat sannan mutum kuma mutum zai iya mutuwa a kabari alade ya je toni shi ya cinye shi ƙazamar dabba ce na a ta kulla shay'in khalqahu Allah sai ba wa kowace halitta abin da ya dace da ita aka ce idan ka samu rubabbe albasa ka jefa alade da shi to ka kai shi lahira kenan da ka jefa masa wannan albasa shi kuma albasa kashe shi take haka zai ta goge jikinsa sai ya ji baya jin wannan albasar haka kuma zai ta jini har ya kashe kansa duba kwado yadda Allah ya yi shi duba kaza yadda Allah ya yi ta duba jikin mutum shi kansa abubuwa ga sunan daban-daban amma komai aikinsa daban wannan hannu duk yadda aka yi hannu ba zai iya yin aikin baki ba aikin baki da harshe a sa masa abu ya ji ɗanɗanansa sannan ya haɗe shi ko da daɗi ko ba daɗi idan ya ɗanɗana senso ɗin sai ya kai wa ƙwaƙwalwa sai ya faɗi ƙwaƙwalwa sai ta auna ta ce wannan abin kaza ne ban sani ku kuna ganewa amma duk yadda ka kai ba zai duk yadda ka kai da taɓa abu ba za ka iya gane ɗanɗanansa gishiri ya yawa ko siga ne da shi ko gishiri ne ba ta hanyar taɓa zai yiwu a'ata kulla shay'in khalqahu kafa bayan da za a yi kafa ta aikin ido ido kallo yake yi duk yadda za ka ɗaga ƙafarka ka ɗaga ta sama ka rinka yin haka kana so ka ga gabanka ba za ka gani ba saboda ba an yi ƙafa ne don ta gani ba kamar yadda kuma duk ranar da ka ce ido za ka mai da shi ya aikin ƙafa to za ka makance kuwa a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan thumma hada din littaraki ne fi rutubati معناه أنا نمي اهتداء المخلوق إلى وظيفته Allah ya shirya da abin halitta zuwa ga aikin da ya dace yi kaga mutum yana aikin mutane dabba tana aikin dabba yanzu duk yadda mutum ya kai da jaranta ba zai iya daukan kayan da bujimi zai iya dauka ba ba zai iya ba saboda ba a yi shi don wannan ba a ta kulle shay'in suratahu wa shaklahu fassara ta gaba suka ce kama din kamannin halittu Allah sai ya zaɓi kowace halitta ya bata kamar da ta dace da ita allazi yutabiqul manfa'ata almanutata bihi irin kamar da ta dace da amfanin da aka lika ko aka rataya a cikin wannan halitta din kamar yadda ya bawa ido al'ainu alhay'atu allati tutabiqu al-ibsar wal udhunu ash-shaklu alladhi yuwafiqu al-istima' kunne ka duba kunne sai aka yi shi kamar wata lasifika haka aikinsa ji ido gani baki kuma 'yan tabawa da makulashewa kenan hanci aka yi shi don ya sansana hannu aka yi shi don ya kama ya taba kafa aikin ta takawa harshe aikin shi magana ko ɗanɗana abu dukkan wannan kaga an raba musu aikin da ya dace da shi ne a'ata kulla shay'in خلقه ثم هذا يعني عرفه كيف يتفق بما أعطي sai halittar ya dace da abin da aka yi mai mana ido zai yi aikinsa ne na gani sannan kuma Allah yana shirye da ɗan adam ya yi abin da ya kamata duk shi ma sun mahada ne wasu malaman suka ce ma'anar aya shine musa ya gaya wa fir'auna rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in nadhiru khalqihi fi surati wal hay'a ya kai fir'auna ubangijinmu shine sarkin da ya bawa kowace halitta wato wani abin da ya kama da ita a cikin yanayinta yanzu kamar misali mutum ɗa namiji sai Allah ya ba shi kama irin ta mace mutum ne shi yana da ƙafa biyu kaga sai namiji ya auri mace sai ya sa aka samu conformity suka samu dacewa amma bai ce namijin mutum ya je ya auri macen akuya ba kaga ba su dace ba kamar yadda kuma bai ce taure ya je ya auri budurwa mace mutum ba don kuwa ba su dace ba idan ka kalli dabbobi a jinsinsu ka duba akuya ta yi kama da tauri rago ya yi kama da tinkiya bijimi ya yi kama da karsana haka mutum ya yi kama da mace ‘yar uwarsa mutum a ta kulle shan'in khalqahu kun ga yadda fasarar ta zo kuma ko anan ko ma'ana dacewa namiji sai dace da macen halitta jinsinsa sun mahadal jami'i lisa'ir manafi'ihim sannan ya shiryar da dukkansu ga dukkan halittun da abin da ya dace da su na abinci min al-mata'imi wal masharibi wa sa'iril tanasul wa wasa'il tanasul abinci ka duba hikima irin ta ubangiji sai ya sanya abincin dabbobi su ci kara su ci dusa mu kuma mutane sai mun surfa sai mun tankade sai mun gyara sai yayi laushi sai mu ci abin da muka ci muka zubar sai dabban mu sai ta ci ita kuma abin da ya dace da ita kenan ka duba abin mamaki bujumi sai ya zo ya samu kara ya ta ci kara juga ta kara sai ya cinye ta amma kai in ka ɗauki kara ka sa a baki kana ci sai asibiti haka ne to amma ya daidaita mu a cikin wani abu na abincin ko abin sha kaga muna shan ruwa babu wata dabba da ba ta shan ruwa kaga nan mun yi tarayya abincin kaza ba daidai ne da abincin mutum ba kai tsakanin sukaji da agwagi za ka ga ana samun bambancin abincin da suke ci za ga kowace halitta akwai abin da fifita na abinci imam ibn jarir tabari allah masa rahama ya kawo bayanin tafsirin wannan aya da wannan ma'ana da na bayani yace rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu yana nadhiru khalqihi fi surati wal hay'a thumma hadahum sai da su da abin da ya kamata su yi wajen ci gaban su da sauransu wasu malaman suka ce المعنى أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه يبا قوة هلتا أمن دي فداتي وادشي قوة هلتا معنى قوة يسمي فداتي وادشي me ya fi kamata da shi inda za a baka choice ka zaɓi abu to Allah ne ya kimtsa maka ra'ayin ka zaɓi wannan abin da ya dace da kai da so wannan da shine abin da malaman tafsiri suka faɗa da yawa sun Allah alladhi atqana kulla shay Allah shi yafi kwarewa akan yin komai tabbas idan wannan yana nuna wani abu yana nuna lalle akwai Allah shine kuma abun bautar mu wanda ya kamata wajibi ne mu bauta masa mu yadda da girmansa da matsayinsa tabaraka wa ta'ala sai mai Allah ya ce kuma qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa bayan Musa ya gama yi wa Fir'auna wannan bayanin mai kun ya ce ya gode Allah ba da lada a bai faɗa ba sai ya sake yi wa Musa wata tambayar ta ƙure kala sai ce fama balul ƙurunil ula wai yaya labarin wato karnonin da suka gabata na farko yaya labarin ina suke ka duba yadda ya juyar da hankalin mutane malam kalmar balu asalinta tana nufin alfikir ne shi sa aka ce khatara bi bali kaza ya ɗarsu a zuciyata kaza na yi tunanin kaza bi fikri wa akli in ka ce khatara bi bali kana nufin khatara bi fikri ko khatara bi akli abin da ya ɗarsu a tunaninka ko hankalinka to amma kalmar bal larabawa suna itlaƙinta suna nufin alhal bal alhal allaci yahtammu ko yuhtammu bi sha'niha hali da aka damu da sha'aninsa ma'ana yaya halin wato karnoni karnoni na al'umma da suka gabata shekaru ɗaruruka dubbai suna ina ya musa fa ma halul qurunil ula yana nufin ina mutanen annabi nuhu ina mutanen ina adawa ina samudawa idan ni yanzu kana mun cewa in na saba wa Allah na kina bi maganarka annal azaba alaman kazzaba wa tawalla to ya labarin mutanen nuhu ya labarin adawa ya labarin samudawa waɗanda suka ƙaryata annabawa fama balul qurunil ula sun ƙaryata annabawa kowa ya sani wa abadu Allah sun bauta wa wani ba Allah ba kowa ya sani wannan Allah da kake kira na in bauta masa waɗancan urunil ula ɗin duk ba su yi wa Allah naka biyayya ba to suna ina su ni da kake cewa in na saba zan samu kaza zan gamu da kaza wannan yana nuna mana taurin kan fir'auna dan saboda duk tambayoyin da ya yi wa annabi Musa ya ba shi ansa da zai gamsar da shi ya ce masa famar rabbu kuma ya Musa yana so ya juyar da zancen zuwa wani yanayi na daban ba inda ake so a tafi ba annabi Musa ya dawo da shi sai ce to shine sai Allah tabaraka ta'ala ya sanar da Musa ya mayar masa da ansa ansar da za ta hana shi ya ce wani abu akan wannan kuma ta lalata kaidinsa da makircinsa ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab la ya zillu rabbi wa la yansa ilimin waɗannan karnoni mutanen nuhu da dawuda adawa da samudawa da sauran mutane da suka karyata annabawa ilmuha inda rabbi ilminsu yana wajen ubangiji na ni ba da ilimi a kai aikin Allah ne wannan fi kitab yana nan a rubuce a littafi la ya zillu rabbi ubangiji na baya bacewa baya bata wala yansa kuma baya mantuwa mana ilmu hada ilmu hal hadhihi alqurun alula wannan ilminsu abin kiyayewa ne mahfuzun inda rabbi wahdahu an kiyaye an haddace a wajen ubangiji na shi shi kadai a cikin littafi shine allahul mahfuz shine ma'anar fi kitab yana cikin lauhul mahfuz kuma shi Allah tabaraka wata'ala la yakhfa alaihi shay'un min halihi babu wani abun da yake buya ga Allah na ainihin wato halin waɗannan halitta وسيجازيهم بما يستحقون من ثواب او عقاب kuma da sannu zai yi musu sakayya da abin da suka cancanta na lada ko uquba wannan ba sha'aninka bane kuma wannan ba harkarka bace bai kamata ka yi mun wannan tambaya ba kuma ina gaya maka ubangiji na baya kuskure a cikin iliminsa baya manta wani abu a cikin iliminsa li'annahu munazzalun munazzahun an dhalik ubangiji abin tsarkakewa ne daga wannan anan la yadhillu rabbi abin da yafi dacewa a fassara shi bara a dauki ad-dalal din- bi ma'ana ad-dalal din ta ma'ruf ba ad-dalal bi ma'ana khata la yadhillu rabbi sai a ce la yakhta rabbi ubangiji na baya yin kuskure ko kuma bai da qillatul idrak karancin gane abu wannan la- wannan yafi ladabi akan a ce Allah bai zai bata ba duk da cewa kalmar dalla yadhillu tana nufin bata ne shine amfanin tafsiri din da kuma duba maganganun malamai a nan gurin Allah ya wato Allah ya hada wa kansa kore wasu wasu abubuwa guda biyu a tare la yadhillu rabbi abu na farko ubangiji baya kuskure wala yarsa kuma Allah baya mantuwa dan ya nuna mana cewa shi Allah babu wani abu ko misƙalar zarratin da zai iya kubuce masa a cikin wannan duniya na sanin an yi ko ba a yi ba mana ilimin Allah shamili ne kayan yarhamuka Allah za ku je a ci shawarwa sai kuma ta kabara mana Allah baya mantuwa baya kuskure yana nuna mana cikar mulkin Allah ya game komai anna ilmahu ta'ala shamilun li kulli shay kuma ya nuna mana ilimin Allah baƙin ne baka'an abadiyan la nisyana ma'a ilimin Allah dawwamamme ne har abada kuma babu mantuwa a tare da ilimin Allah wala zawala lahu sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi bayani kuma akan abubuwan da suke nuna lalle lalle Allah yana da ilimi tabbas me yace kuma allazi الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء
na'am وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى haka كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى wannan cikatan zancen annabi Musa ne da yake gaya wa Fir'auna lokacin da yake sifanta masa irin yadda ubangiji yake tunda shi Fir'aunan shi ya tambaya sai ya ce ai ubangiji na allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ko sannan kuma sai ya nuna masa allaji Allah nan dai shine mai wannan sifar allazi ja'ala lakumul arda mahdan Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku mahdan a wata ƙira'ar mihadan alladhi ja'ala lakumul arda mihada kamar yadda yazo a cikin wata ayar ba wannan ba mihadan da mihadan da mahdan duk abin da ake nufi shimfiɗa ko kuma ka ce ƙararan tastaqirruna alaiha Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zamanto matabbatar ku duk inda ɗan adam zai je dawo ƙarshen sa dai ƙasa akan ƙasa za ku tashi akan ƙasa za ku kwanta akan ƙasa za ku yi tafiya a bayan ƙasa za ku yi ko ka tashi sama ma da jirgi jirgin da ya daga ƙasa ya tashi kuma in ya zo ƙarshen sa dai dole ta ƙasa zai sauka addara ya tashi kana gadara ka bar ƙasa to zaka durwayi haka al'amarin yake to shine allazi ja'ala lakumul arda mahdan ko allazi ja'ala lakumul arda mihada وسلك لكم فيها سبلا الله يفتر مكو ده hanyoyi ay ja'ala lakum turuqan tamshuna fi manamik fi manakibiha ya sanya muku hanyoyi da za ku rinka bi kaga wannan hanyoyi da kake gani Allah ne fa ya ba wa dan adam basirar ayi kamar yadda yace waja'alna fiha fijajan ku subulan la'allahum yahtadun hanya da kake gani akwai basira akan ta yanzu idan aka barka ba hanya daga nan ka je kano kaddara ba hanya daji ne don allah ina za ka tunkara na za ka tunkara kuma ina so ku gane wani abu guda idan yanzu a zamanin nan akwai wata na'ura da za ta iya aunawa a gano ga gari kaza yanda yake wataƙila a bada hanya to ai da shekarun da suka gabata ai babu wannan technology babu wannan wayewa ya suka yi suka yi hanyar basira ce da fasaha Allah yake dora dan adam ana tafiya ana bi ana tafiya kirdado ne ake yi har a riska watakila a zo garin da ake so sai a bullo ta bayansa to an ga an yi kuskure sai a dawo kenan hanya ɗin nan da kake gani ba karamar hikima ba ce ba da basira Allah shine yake fitar mana da hanyoyi a zamanin da da tauraro suke tafiya mana tauraro tauraro suna duba taurari wannan tauraron idan na bi ana bi ana kallon tauraro kurun ana tafiya ana kallon tauraron nan idan ya je wuri kaza daidai yadda tauraro ne ke to gari kaza ne kai har yanzu wannan basira ta fitar da hanya din tana nan Allah ya bar wasu daga cikin halittu kamar yanzu fulani waɗanda suke yawo a cikin daji ya kamata ku yi mamaki a yaya aka yi ba sa bata daji ne za shiga ba hanyar mutum ko me ma babu ma daji ne iya ganin ka kar ku manta dajikan nan sun fi garurukan yawa amma ya ake suke fita yanzu ba fulatani zai tafi kamaru sai fita ta wajen garin nan kamaru zai tafi amma daji zai shiga kuma Allah ya sa da sai ya isa gaba ɗaya rayuwarsa a cikin daji ne kai tunani yaya suke in sun tarar da babban kogi ya suke ruwa akwai kogin da ba zai tsallaku ba yi ya suke ya suke su kewaye masa jiya muke karantawa da kai annan musa ya fita amma ya bata a hanya yana ta neman wa zai nuna mai hanya a yanzu ma ana faɗa fulani cewa idan sun zo suna tafiya kamar misalin aka bar wani a baya an ce kamar misali idan mace wai ta haihuwai sai a batta ba na son faɗi wannan labarin don kar a ce mu fulani ba mu da tausayi ko ba mu da jin kai an ce masu kiwon shawanan nan wanda suke rayuwa a daji idan matarsa ta haihu suna kan tafiya ba za su tsaya ba ba wurin tsayawansu ba ne ba za su tsaya ba sai a batta ta gama gyara kanta ta gama zubar da jininta ta ɗauki jaririnta amma in suna tafiya duk inda suke bi suna saran itace suna jefarwa ka gane alamar yadda za ta gane an binan sai su rinka saran itace sai su rinka jefar da ganye suna jefar da itace suna jefar da ganye suna jefar da itace da nan za ta rinka ta bi ko duk wanda aka bari nan zai rinka bi har ya je ya riske su inda suke yanzu wannan ba basira wani ka duba tunani irin na dan adam malam to Allah ne yake bawa mutum tunani ya yi kaza ya ce kaza ba ma wai hanya ba yanzu gida da kake ganin sa gida upstairs babban gida a gine in ka kira wani ƙwararren magini wanda ya saba yau da gobe na yi zai iya ce ma wannan gidan zai ci bulu bakwai da ɗari uku da hamsin ku je kuma ku gwada ku gani ba fa shi ya gina gidan ba amma tsabar basira da Allah ya zuba masa da kwakwalwa wallahi in ya faɗa sai ga ba zai kuskure ba to waɗannan hanyoyi Allah ne ya buɗe muku hanyoyi salaka lakum fiha subula ya fitar muku da hanyoyi in an ce as-salak al-idkhal kenan yani ja'ala lakum fi dakhiliha turuqan tantaqiluna fiha min makanin ila makan shine ya fitan muku da hanya a cikin ƙasa da kuke zirga zirga daga wuri zuwa wuri Allah ne yayi min baldatin ila ukhra liqada'i masalihikum wa hajatikum wannan Allah shi yayi wannan ya kai fir'auna bayan wannan wa anzala minas sama'i ma'an cikin aikin Allah wannan Allah da kake tambaya na shine kuma ya saukar da ruwa daga sama malam ka ga ruwa a sama Allah ne ya saukar fa akhrajna bihi yace muka fitar azwajan min nabatin shatta kala kala daga tsirrai ruwan shi daya amma abin da zai fitar in kasa ta sha ruwa abin da za ta tsirar kuma nabatin shatta tsirrai daban-daban al'azwaj kenan al'asnaf kenan Allah ya saukar bi qudratihi min as-sama'i ma'an nafi'an kathiran yace fa akhrajna bi sababi hadha al-ma min al-ardi asnafan shatta abinda ake nufi kala-kala mutafarrika minan nabat na daga 'ya'yan wato abubuwa na amfani mukhtalifatul alwani wat tu'umi war rawa'ihi launin daban ɗanɗanansu daban sansaninsu daban yanzu misali ruwa ya daki ƙasa idan ta sha sai ka ga wannan ƙasar ita kadai kuma wannan ruwan shi shi kadai shi zai fidda dawa shi zai fidda masara shi zai fidda wake shi zai fidda gero shi zai fidda rogo shi zai fidda doya shi zai fidda rake shi zai fidda takanda duka ruwa daya kaga wannan nabatin shatta wa fil ardi qita'un mutajawiratun kala kala kuma ganyen su daban-daban yanzu kaga ganyen karkashi ba iri ɗaya bane da ganyen dawa amma duka ganye ne ganyen mangwaro ba iri ɗaya bane da ganyen tumatir ganyen kaza ba iri ɗaya ne kaza haka ɗanɗano ka duba ikon Allah kalli tumatir ji ɗanɗanon tumatir da kuma ka je ka ɗauko tufa ka ci apple ka ji ɗanɗanonta duba ɗinya duba kanya dukkan su bishiya ce mai itace da reshe mai koren ganye amma subhanallah na batin shatta ɗinya daban kanya daban dibino daban wake daban waken soya daban gero daban bayan geron ma wai akwai maiwa ita ma daban duba masara duba wake amma duk ruwa ɗaya ne yake shayar da su iko na Allah tabaraka wata'ala sai yayi wata ƙasar duk abin da ka shuka mata tana iya ɗauka wata ƙasar kuma sai ya ware mata iya masara kawai za ka iya bata ko jan dawa ko farar dawa ta ɗauka in ka mata gero ba za ta yi ba wasu ɓangaren sai aka ba su doya yanzu mu a ƙasar nan akwai inda aka ware musu doya za su iya noma duba doya ana son doya amma mu arewa ga ruwa ga koguna ga komai sai ba a ba mu ƙasar doya ba to amma su kuma sai aka haramta musu ƙasar tumatir da tattasai su noma doyar su sha wahala su fitar da ita su kawo mana ita mu saya mu ma mu noma tattasai da tumatir mu sha wahala mu ba su su saya duba ruwa dai karewar ruwa irin na lagos teku ne ma gaba ɗaya a lagos amma yanzu tumatir duk mai nan tumatir yana buƙatar wurin ruwa da sanyi amma tumatir baya yi a lagos dole sai dai a ɗauki tumatir daga nan arewa a kai musu duk da suna da teku ƙasar allah bai yi ta mai ɗaukan wannan ba ne a kai musu tumatir a kai musu gero su kuma sai su kawo mana kwakwa su kawo mana kaza yanzu duba man gyada mu nan Allah ya hore mana man gyada dan muna noma gyada amma idan ka je kudu gyada ba za ba sai Allah ya raba mu sai ya bar mana noman gyada mu matsa gyada mu fidda man gyada su kuma sai Allah ya bar musu noman kwakwa su sare kwakwa su matsa kwakwa su fidda manja mu man gyada su kuma manja sai a rinka canji a dauki man gyada a kai musu a ɗauko manja a kawo mana duba ƙasar saudiya ƙasar ƙur'ani ƙasar hadisi ƙasar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tara musu arzikin man fetur da sauran arziki na ƙasa duba ruwan teku a can ma yake gaba ɗaya ruwa dai amma sai ba su busasshiyar ƙasar da ba za su iya noman masara ba ba za su iya noman dawa ba ba za su iya noma gero ba ba za su iya yin tattasai ba ba za su iya yin tumatir ba dukkan waɗannan abubuwan sai dai a ɗauko a kawo musu amma fa ya ba su kuɗin da za su saya sai a saudiya ɗan saudiya ya sha tumatir mai lafiya sama da wadda kai ɗan najeriya za ka sha mangwaronsu idan ka gan shi lafiyayye ne tufa ɗinsu in ka ganta lafiyayya ce mu a nan najeriya watakila muna da shi amma ba ma cin mai kyau irin na saboda allah ba su kuɗi da za su yi mai kyau mu kuma sai mu tura mai kyau din mu dauki mataccen mu ci mai gonan tumatir ne sai ya zabe masu kyau din ya sa a kwando a loda a J5 a kai masa Lagos rubabban sai ya shigo da shi gida ya ce ku yi kayan miya to haka Allah yake raba al'amuransa idan ka zo al'amura da ya shafi rayuwa kenan na al'amura ba ba tsire ba to haka idan ka zo misalin tsiren za a yi ta buga ma misali akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kala-kala ku duba abin da Allah ya yi, ya shimfiɗa masa ƙasa ya fitar masa hanyoyi ya saukan masa ruwan sama ya fitar masa tsirrai mutanawwi'a a bayan ƙasa waɗannan baiwa ce baiwa ne mai tarin yawa a zahiri wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi wa al'ummar duniya kuma gabaki ɗaya to sai ce me كلوا وارعوا أنعامكم haka dai إن في ذلك لآيات لأولي النهى kulu ku ci Allah ya ba ku dama war'au ku yi kiwo an'amakum na dabbobinku wannan lil ibaha halal ne halal ne mutum ya ci ya more abinda Allah ya bashi na arziki ya ci ya more amma Allah ya bada dama an samu dama fa a ci fa yawwa kar wani ya dai tauye kansa fa yawwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa duk da gudun duniyarsa wato yana son nama kwarai da gaske kwarai da gaske annabi yana son nama matuka annabi yana son abu mai zaki annabi yana son nono alaihi salatu wassalam Allah ne ya baka ka amfana kar mutum ya taba tunanin cewa ya haramta wa kansa wani abu na ci ko na sha ko na sawa a nan duniya ya dauka wannan abin tsoron Allah ne a'a akwai wanda suka fi ka tsoron Allah kuma sun ci duniya sun more daidai gwargwado abin da Allah ya ba su yanzu misalin ana ba da labari ai an san imamun nasa'i ko a karajahun nasa'i mai hadisi to malam in ya zo yin karatu imamun nasa'i in yana ba da karatu ko yana yin darasi na karatu a gida wato naman zakara yake samu lafiyayyen zakara aka ce zakaran da ya nuna har ya kai kamar dan akuya ƙato yake sa a yanka masa ba ɗaya ba ba biyu ba sai ya ce wa matansa shi yana sha'awan suya a soye masa zakaran nan a sa shi a turmi a dake shi kai ka san daɗin dambun nama ba sai na maka sharhi da bayani ba a dake masa dambun naman nan yana ba da hadisi yana ƙala rasulullah yana hambudawa ya cika za sosai ya more imamun nasa'i haram ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا الله يتي تركا كادادا دان أبوبوا واي حرم تابوكو كوتشيكو موري يتي نما سي إيماني نما أولا رأيو الدنيا نما سي إيماني نما so akwai mutanen da za su ka ga mutum da gangan ya rinka sa riga mai datti ya gaggiyar riga ya sa wata hula da annakiya ana ganin sana a karama kalla a karama kalla a a ka ma saba annabi dan annabi baya zama cikin dauta da dauda da kazanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito mana rigarsa akwai faci tabbas amma kuma an ruwaito mana yana babbar riga mai kyau wacce in baki in yayi baki yana zuwa ya karbe su yana sakawa ya zauna su gan shi cikin kimarsa sallallahu alaihi wasallama bayan wacce Allah ya masa adada kimanta shi idan ya baki yana da riga da yake sawa alaihi salatu wassalam to Allah ya ce ku ci arzikin da Allah ya baku ku ci tufa ku ci halo ku sha lemo ku ci ayaba ku more ku shakata war'au an'amakum ku shiga daji ku yi kiwon dabbobinku su ci daga dukiyar Allah su ci ciyawa kyautata Allah a sari a bawa dabbobi su ma su ci duba rabon Allah ba ku sai ya bar ku a cikin gari kuna cin wake da shinkafa da taliya su kuma dabbobi aka tura su daji suna ta fama da ganye da itace haka kuma ya raba ta je ta ci ganye ta ci itace ta sha ruwa ka zo ka yanke ta tilas ka gyare ta halal duk girman bujimi duk ƙasaitansa ka sa wuka ka yanka shi yana kuka ka gasa shi ka cinye halal ka yi ma'amma ka ba Allah ba kuma ka mutu wuta ta je ta cinye ka Allah kiyaye mu kulu ku ci ina maimaitawa wara'au an amakum ku yi kiwon dabbobinku wannan halal ne hadhihi al-ardu mashtafanat alayhi wannan ƙasa da abin da take ɗauke da shi na hanyoyi da na tsirrai kala-kala duka an yi su ne don ku more ku amsa godiyar Allah tabaraka wa ta'ala gare ku li maslahatikum fa kulu ayyuhan nas min hadhihi thimar almutanawwi'a ku ci waɗannan 'ya'yan itace daban-daban daban ku ci dibino wataran ku ci kanya wataran ku sha dinya wataran ku sha abarba wataran ku sha lemo wataran ku sha ruwan sanyi wataran ku ci tuwo wataran ku ci shinkafa wataran ku ci jalof wataran ku ci naman kaza wataran ka ce ɗawisu kake so ka ci wataran ka ce baru kake so za ka ci wataran ka ce naman raƙumi kake nema tunda kana da haƙori mai ƙarfi wataran ka ce kulu ku ci kawai matukar halal ne sannan kuma dabbobin nan naku Allah ya ba su ba a bar ku ku kaɗai ba وراونا أمكم من إبل وبقر وغنم في المكان الصالح للرعي أولاً دي داتي دا أي كيو أولاً قسا واشكروا الله كقودي وألا يقوبين ألا على هذه النعم أكم وانا النعمومي لكي يزيدكم من هذه الأرام كدنيا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سيتي إن في ذلك لآيات لأولي النهى a cikin wannan akwai ayoyi ga masu hankali wannan inna fi dalika yaudu ila al-mazkur min tilka an-ni'am as-sabiqa wato wadannan ni'imomi da suka gabata lalle ayoyi ne suke nuna mana samuwar Allah ga masu hankali li ulin nuha an-nuha ana ana nufin al-aqlu me yasa aka ce da hankali an-nuha suka ce li annahu yanha sahibahu amma la yaliqu ulin nuha daga an nahayu nahiyatu ne jam'i ne na nahiya ko nuhya bi addammil annun wa sukunil ha wai an ce da hankali nuha ne saboda shi hankali yana hana me shi ya aikata abin da bai dace ba shi sa aka ce li'ulin nuha abin da ake nufi inna fi zalika alladhi dhakarnahu lakum min ni'matin tamhidul ardi min ni'mati tamhidul ard abinda muka ba ku labari na shimfiɗa muku ƙasa da aka yi wa ja'alit turuqi fiha da sanya muku hanyoyi da za ku yi tafiya a cikin ƙasa wa inzalil matari alaiha da saukan muku da ruwan sama akan wannan ƙasa wa ikhrajin nabati minha da fitar da tsirrai daga cikin wannan ƙasa inna fi zalika ko inna fi kulli dalika la'ayatin wa izatin wa ibar ayoyi ne da wa'azi da abin ɗaukar lura li ashabil uquli salima ga ma'abuta hankali kubutancen hankali wal afkaril qawima masu tunani tsayayyen tunani duk mai hankali in ya ga ni'imar da take cikin duniya wallahi zai gode Allah malam mangoro guda ɗaya idan ka je ka saya duka duka naira hamsin zaka bar ka sai shi ko talatin wallahi malam ka zo ka yanka shi ka fara yagansa ya ga farko mangoro in ka sha shi zaka ce kai alhamdulillah mangwaro wallahi kaga wani abu ne da Allah ya shi da zaƙi da ɗanɗano yana ƙanshi ka ci ka sha ka more kuma yana da season yana da lokaci in ka gaji da wannan a miƙo maka gwanda duba gwanda malam ba ƙashi a cikinta malam gwanda mangwaro ma da ƙashi gwanda kan sulub ne gaba da kawai ka ɓare gadon bayanta ka rinka haɗiyar ta malam tana tafiya malam ka sha ka samu nishaɗi ya gina maka gangan jiki Allah ya ji gan ayaba kam duba ayaba kurin ɓarewa za ka yi ba wahala ɓara far ka ɓare ba a cire komai a cikin ayaba kana yage ta zirawa kawai za ka yi ta rinka tafiya yanzu don Allah wannan ba ni'ima ba ce ba duk waɗannan abubuwa da Allah Ubangiji ya ba ku dalili ne fa na nuna cewa fa akwai wani Allah da yake yin wannan abu haka kawai a zo a samu waɗannan abubuwan daban-daban lemo daban ayaba daban abarba daban wake daban gero daban wane ne daban ba wanda ya yi su wallahi akwai wanda ya yi su wannan masu hankali suna iya ganewa cewa lallai akwai wani sannan Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani cewa wannan ƙasa da muke kanta wannan ƙasa da kuke zaune a kanta min hakulikal insanu da ita aka halicci ɗan adam kuma abin mamaki a cikinta zai koma duk yadda kaga mutum ya ɗau wanka ƙarshensa ƙasa ƙarshen alewa ƙasa duk inda mutum ya kai gatansa shine a toni rami abin ne shi kuma wa minha yubhasu yub'asu lil hisabi yawm al qiyamah a cikin wannan ƙasa ne za a tashi mutum a kanta za a yi masa hisabi ran tashi al qiyama shi Allah ya ce mai منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Allah ce min ha khalaqanakum daga cikin wannan ƙasa min haɗin lamirin yana yana koma ne kan al'ardu da fi haɗin ya'udu ila al'ardil mazkurati qabla zalika ba a can Allah ya ce mana allazi ja'ala lakumul arda mahdan ba to wannan lamirin min haɗi yana koma wannan al'ard mahdan din min hadhihi al'ard wannan ƙasa ɗin a cikinta ne muka halitta babanku annabi adam wanda ya ce a to ainihin mamana ne ta haife ni ana nufin asalinka kai ɗan adam annabi adam shine asalinka shine tushenka to daga ƙasa aka halicce shi in kuma ka isa ka ce kai ba asalin ɗan adam bane ba ba ba ba babanka annabi adam bane ba wa antum tabaul lahu ku ko masu bin sa ne wa far'un anhu reshen annabi adam ne ku kamar yadda Allah ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga misalin Isa wajen Allah ai kaman Adam ne yayi bawan Allah ne shi ma ya halice shi da turbaya sannan ya ce da shi kasance kuma ya kasance wa fiha nu'idukum a cikin wannan ƙasa wa fil ardi nu'idukum inda mautikum in kun mutu can zamu mai da ku haisu ta kunu mahallu dafnikum yadda za ta zamanto nan ne za a binne ku wasu tikararu a sadikum kuma a nan ne gangan jikinku zai tabbata la ilaha illallah wannan gangan jikin naka karshensa cikin ƙasa a karam Allah duk inda ɗan adam ya kai da baiwa ya kai da matsayi ya kai da ɗaukaka ya kai da isa ƙarshensa ƙasa za a tona a binne shi wallahi ومنها نخرجكم تارة أخرى daga wannan ƙasa ne za mu daɗa ciro ku taratan ukhra yani min al-ardi nukhrijukum marratan ukhra shine taratan ukhra wani karan kuma ahya yawm al-qiyama za ku tashi bayan kun mutu za ku tashi da rayukan ku ranar tashin al-qiyama lil hisabi dal lissafi wal jazai da sakamako ya al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai wata rana da za a tashi kowane ɗaya a cikinmu don saboda abu guda biyu lissafi hisabi shine lissafi jaza'i sakamako duk abin da muka yi wallahi sai an lissafa mana za a lissafa takunka za a lissafa motsinka za a lissafa maganarka za a lissafa kudinka za a lissafa arzikinka za a lissafa komai naka lissafi Allah yana da mala'iku masu lissafi bayan an gama lissafi a shago sai kuma hukunci ko nawa aka ci riba nawa za a baka nawa za a ba mai gida ko to sai kuma hisabi duk wanda aka yi masa lissafi to abu na gaba da za a yi masa shine a yi masa jaza'i sakamako yasa Allah ce fazarhum yaqudu wa yal'abu حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وأن يتشي رانا دعكي مسأل القوري إذا سزو yakhrujuna min al-ajdath sira'a za su fita daga cikin kabari suna masu gaggawa sauri malam an zo tashi malam wannan ya bankaɗe wannan wanne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wa inna ilaihi raji'un bankaɗo ƙasa za a yi ta yi put wannan ya fita put put put put wannan ya fita siraj ka'annahum ila nusubin yufidun khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla kaga idanun mutane malam cikin kankanci ga alamar kaskanci kuma da tozarta a fuskar ɗan adam a ranar tashin alƙiyama kowa yana ya shiga uku wayo Allah ya shiga uku ba maganar tunanin matata ko ɗana ko abokina ko babana ko makocina ko waye ɗina ba wannan tunanin malam ko yanzu malam aka ce a ofis ɗinku za a zo 'yan audit za su zo za a auditin za a yi bincike ofis ɗin da ka rike harkar kuɗi ko mun gaskiyar ka wallahi sai ka je ka ɗance jama'a taimaka mun da addu'a muna da ɗan lissafi a ofis ɗin saboda ba ka son wulaƙanci to akwai wanda wallahi tallahi a filin kiyama Allah zai wulaƙanta su saboda a duniya sun wulaƙantar da kansu ya jama'a duk wanda ya sanya son zuciya ya kamata ku sani cewa babu wani mutumin da baya so ya ji daɗi jin daɗin nan ke gani kowa yana so ya ji daɗi wallahi amma mushkilar shine wanda ya aiki da san zuciya ya shiga fagen da ba nasa ba ya shiga gonar da ba tasa ba to zai yi da na sani zai ciza yatsa ya ƙi ya bi doka ga munan kuna ganin mu da yawa billahi azimin malam zaga mutum yana rayan amma wallahi tallahi malam kowa kawai jira yake ake ya mutu a garin nan na shiga na zazzagaya na gaggai da wasu dattawa iyaye abokanan iyayenmu da sauransu wanda cijo da je gurin su yace yau shekara ta ɗari da wani abu yace a garin nan da wahala a samu irina wasu malam suna kwance wani na je na duba shi na gan shi a kwance kurin baya iya komai kawai sai an mai amma ina tuno lokacin muna yara yadda yake ganiyarsa wallahi a idona ina tunowa amma yanzu gashi nan a gado sai an mirgina shi muna hada ido da shi kawai sai fashe da kuka sai nake tunani yanzu ashe mu ma duk muna hanya duk yanda ka ga mutum wallahi mala akwai lokacin da zaka zo a gidanka yaranka sai dai su yi maka daki a kwantar da kai a hana ka zuwa kasuwa a hana ka fita sallah kurin kai ta zama me zaka zauna ana jiran ka mutu ne wallahi wallahi faɗa ne ba a yi amma wallahi jira ake ka mutu saboda baka da wani amfani sai kuɗi kake ci kawai wani a jikinsa zai kashi ya ta masa jinya ya fitsari a jikinsa wani ya rude baya iya gane 'ya'yansa iyalinsa ma baya gane su amma ya ƙi ya mutu don kwanakinsa ba su ƙare ba kana nan gashi ana kallon ka an daina lissafi da kai duka duka wannan fa shekarun ba su wuce shekara casa'in shekara tamanin da wani abu shekara ɗari ba mana kana garin kana raye wallahi akwai lokacin da za a zo ba a lissafi da kai wallahi ina gaya maka kuma kai ɗin da kake ganin kanka za ka yi expire wallahi kai ka tsufa matan naka sun tsufa sai dai kawai yara su zo su yi taimako wasa suna tsokala ku ba kafa an rike ma kafa ba ka iya tafiya don ka gama takawa abinda za ka taka duk ka gama take shi sai a fara taba maka kwakwalwarka sai ga mutum ya fara dan tabuwa ciwuka cututtuka sai ka ji ana to sai dai haƙuri ai jikin ma na tsufa ne ba yanda za a yi so Allah mu ji tsoron wannan duniyar mu ji tsoron wannan duniyar mu ji tsoron Allah mu yi amfani da lokacin da muke ciki ɗazu ɗin nake gaya wani yaro na ce na ce kaga tsohon nan kaga dattijan nan nake gaya wa ɗansa ne ko jikansa na ce to kaga kai kokari kai amfani da samartakan ka kai aikin alheri ka zama busy akan hidimar addini kana yaro lokacin ka in ya tafi in tsufa ya zo ma zaka tuno baya da kun yi wa Allah aiki amma matsalar ka kashe samartakanka da kalare da sare-sare da sace-sace da tsince-tsince za ka zo ka gama iskanci da za ka gama shekaru sun zo da kanka ko bindiga aka baka ba za ka iya ɗauka kai harbi da ita ba saboda shekarunka sun wuce daga baya kuma ka zo kai tunanin ba za ka iya dawo da wannan lokacin da ka bata ba za ka iya dawo da shi ba ka yi asara ba ka da yawan istighfarin da zaka zaka compensating abin da ka rasa Allah kai mana afuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عودة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته